إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da magaram jamhuriyar Nijar mai shiryawa da gabatarwa ɗan wanku Ilyasu bin Abdullah Allah mana muwafaka. yau muna laraba 29 ga watan rajab hijira shekara 446 wanda ya dace da 29 amma ga watan hurku 2025 Allah mana muwafaka yan uwa kamar da kuka saba yin wannan shiri insha Allah yau ma dai kai tsaye ne daga nan gidan jihar da magaran za ku iya kira a lambobi kamar haka masu jin mu ta hanyar rediyo za su iya kiran mu a lamba kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 ko lamba ta move mai lamba 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan 94 32 50 Allah mana muwafaka kuma muna ƙara da bayani ga 'yan uwa masu jin mu kai tsaye da mutum in zai kira ya ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin kira ko ya kashe rediyo ko ya bar in rediyo take shi dai kar da kace kana waya kuma kana jin rediyo ba a jin abin da kake faɗa illa kurin hayaniya muna fatar masu kira daga ko'ina za su iya kira ta inda suke jin mu kenan ta hanyar wannan wayoyin da aka bada ta airtel kin da ta move kin kuma mun ce da shirin kai tsaye ne kenan wanda yake tambaya ne zai kira insha Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Na'am. Kenan muna fata dai masu kira a yi ƙoƙarin kashe rediyo a lokacin kira. Kuma ya zamanto kamar kullum muna bayani tambaya kan lamarin addini wajibi ne. Ka mai so ya bautata ma Allah cikin kyakkyawan hali ibadar da Allah yake so ka yi ta to dole ne ka yi ta akan yadda aka ce ka yi ta annab sallallahu alaihi wasallam shi ne manzo na wannan al'umma har tashin kiyama kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi ne don ya shirya da al'umma kan hanya ta kwarai ya gaya mana abin da Allah ke so gare mu ya gaya mana abin da Allah bai so gare mu don haka duk mai neman tsira duniya da lahira ka yi kyakkyawar rayuwa a duniya haka lahira ka koma ga Allah cikin kyakkyawan hali dole ya ka rayuwa ƙarƙashin karantarwar da manzon da Allah ya aiko shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle wa wannan al'umma mu da muka sa muka cikin wannan al'umma ba karamin alkhairi ba zama Allah godiya kan haka assalamu alaikum assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullah
muna so mu yi wani jan hankali ne dai kaɗan muke so a yi.
Daga ina daga ina ne?
Daga zandar ne.
To bismillah.
Yawwa kamar da in an sa malam Jafar daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare kin nan.
A ina?
A radio amfani.
Yau an tsaron ja miki. To.
na sani na sani wai gaya muku ne dai rai duka dai abin na addini ne kamar in an sa malam jafar suna sa wani akwai daga shaɗi ne suna sa filmshin indiya ko kuma waƙoƙi ina ga wani dj ne daga shaɗi ne ko ke kallo kamar tana shi a ciki.
tuna gani Alo?
Na- Yawwa kenan ko da a samu ai jan hankali shiga ciki.
Mm. na'am eh muna fata dan uwa eh, abin da ya shahi kenan eh me ake cewa kira mutum ya kira assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam ina wuni auni lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Malam muna da tambaya.
na'am Zaman wai uwan marayu da take amsa kudin marayu. Wata na iya yin sadaka da shi ita ma wai.
tana emi
Uwan marayu haka da take ake ba ta kudin marayu. Wata na iya yin sadaka da shi ita ma wai.
tunaji Aha to.
eh assalamu alaikum na'am ina da ƙara bayani tunda lamba biya ka bada in wannan ba ta yi ba sai ka sa waccan mun bada ta airtel an bada ta move ta airtel ita ce lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu ta move ita ce 94 32 hamsin arba'in da biyu wannan su ne lambobin da za a kira kansu kuma mu yi bayani duka shirin namu za mu je haya zuwa karfe shida za mu tsira kusan ba minti ishirin don ganin akwai huduba da ake sawa kuma da sauran ƙarshen labaru kanin labaru kenan dai wanda zai kira zai kira daga nan zuwa karfe shida ba minti ishirin don wanda yake da tambaya a cikin wannan lokacin zai iya aiko ta ko ya kira ga zamu ce kayan lokacin namu ya ida amma bayan haka kenan babu damar shigowa babu damar illa ko da bayan haka kin ne in kira ne mutum ya yi insha Allahu na ku yi shuru kenan ko muna karatu ko wani uzuri daban dai kenan ana iya kira ma bayan ko da mun kare nan kenan amma na radiyo ne wanda zai kira ke ji ji a radiyo shine zai kira a lambar da aka bada kuma kahin nan kahin kare shida ba minti ishirin ya kamata a shiga mai shiga kai tsaye gadon kai tsaye muke shirin muna fatar kenan jama'a sun fahimci abin da aka hodi sai mai magana akan eh, assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Ina wuni kuma na.
la ya lau
Wai malam ta shekarar da tambaya da ta shekarar da nake ta wai malam. Wani mace ita halitta wai in aka kira sallah dole ta jira in ta da ikama sanan ta yi sallah.
ok kina jin radiyo ko
Eh.
To ka- a'a, Ban sauraron radiyo la mara ɗin ne.
maradi to a takaice ba inda kin- inda lokacin sallah ba ba ta jiran masallaci inda an kiran sallah shikenan za ta sallata da mace da lokacin sallah a gida mara lahiya bai jiran hanya masallaci Eh yawa.
assalamu alaikum
Alo?
na'am
Allah ya gasa mala.
na'am bismillah Mala ya.
la la
Zandar jan.
lafiya alhamdulillah
Oh mala wai ina da wani tambaya ta.
kai kai daga ina kake
Ban sani.
ha Department ya ke ta. Ban sani kike department ya ke ta.
to ka- kana jin radiyo kenan ko
Eh ta kashe.
a tana kana jin radiyon jiha ko kana kan radiyo ko kana kan radiyo ne ko da Eh, ina jin radiyo.
to shikenan to hadiya sai ka shi radiyo hol tambaye ka Wai yanzu misali kamar mata da ta kama kar kokowa.
eh
ta kama ka tace mutum yawa Allah yawa annabi ya a sake ta in ka sake ta daidai ne ta bi ka koko ba daidai ne ba
da ta bi ka me zai bi ka
eh wai na sake ta aladoli ita ba biki ma sai an koma
sai an koma alaman komi eh a- a- a- a a mai a mai da aure ne ta ko zan koma ai sai an yi watiya to yanzu shige kamar radiyo kaji insha Allah
eh kamar radiyo kaji amsa ka insha Allah kamar radiyo kaji amsa ka kamar radiyo
to ai kana jin radiyon jiha ko kana jin radiyon jiha ko in ka ji na a hannu na ki to shikenan kama kaji amsa insha Allah Hmm.
to
na'am eh muna bayan yan uwa dai cewa kenan hanyoyin kira idan mutum ya yi kenan a talabijin shiga zai iya kira ta mu wannan mai magana ta kudin marayu uwa har inda darura kudi da ke ana ba kudi marayu kudi da a masu kyakkyawar rayuwa inda mai uba ke rayuwa su masu rayu haka nan kuma sun girma abin da aka bai su isko kansu an daga shiga ba wani kasahi haka yi bara ga wani to su ma ita ka ba su amma bukata in ta kama nan taki ta darura kina iya taba amma ke shiga wannan saraka da shi kenan gaskiya ba haka bane ba su ma saraka aka ba su na haka ke kokarin tattalin wannan kudin daidai bukata a musu abin da za shi na kare mutuncin su a basu absti mai kyau su sha mai kyau kuma abin da ya saura sun girma a basu kayan su kudin shine gaskiya kin shiga kuma rabawa gaskiya sai magana ta mai magana matar shi ta kama shi da kokowa kuma ya sake ta kuma ta kice dole sai an koma ka na akwai matsala da dai a takaice dai magana komawa sakinta da kai yanzu kuma ta ce a koma dama shi yasa da farko ma ba abin mata in suka yi magana kai namiji namiji ne namiji ba mace bane ba in ta ce sakanni kai kai ce ka sake ta me yasa ka saki a hannun maza inda hannun sake kuna da arabu shi yasa Allah ya sa saki a hannun maza to ya kamata ka zama namiji kai kuma kaka zama kai ma kuma kamar macen burin sakanni kai ma na sake ki kai ga kuma matsala kai maka rike ba zan matsayin ka na namiji to in haka ya haka ka daga yawa kana ka sake ta to yanzu magana komi kuma Allah mai ka komi a hannun namiji take yake dan Allah ya ce ubulatu hunna hagu bir dinu bi zalika maza su suke da haƙƙin komai in dai tana cikin idda ba ta ƙare idda ba to wannan kuma kaga ta ci ton hasawa kaga za a sulu wannan kuma kana da dama ba wani buƙatar sabon armi ba buƙatar armi sabo kurin ta zaka yi na maida ki shikenan inda kace na sake ki haka zaka ce na maida ki shikenan ta koma ba buƙatar sai masa sabon watiya inda ake sabon watiya inda ta ƙare idda shikenan wannan ta kai ma ka zama zauri assalamu alaikum na daga yana? ta dangwal ta bismillah muna da tambaya da Allah ta bismillah Allah sana sani
kamar aikin zinariya eh da ake an ce duka da
ha?
kamar leburori da za su yi aiki a jihar tsagane
to ya kama ya kama radio
to ya yi ma alhamdulillah iya tambaya na magana masu aikin domin masu zuwa dajin wannan na jado ko mali su- ko aljiri suna zuwa ne haƙon zinariya akwai masu kayan aiki sai su ɗauke ka aiki ka yi aiki a biya ka ladan aikinka da zinariya to wannan tunda ba taka bace ba kai kama an ba kuɗi ne wannan za ka yi aiki da tunda haƙinka ne aka biya ka lada aka bi kamar ba kuɗi ne wannan kuɗi da aka baka zinari da aka baka in ta kai garam 85 kuma wannan kuɗin sun shekara na garam 85 shine zakka ta kama ka amma inda mai huddo ne kai tsaye huddo zai ba da irin lissafin zakka a kai tsaye ba yan shekara ba haka abin yake amma kai yanzu ake biyan ka ne aka yi da zinariya in abin da aka baka ya kai garam 85 kuma sun shekara ko kudin da zai isa yin garam 85 kuma sun shekara zaka ta kama ka ma misali yanzu na samu miliyan goma ko miliyan misali a yanzu na samu miliyan ɗari ma zaka ba ta kama na ba he ba ɗora haka in dai bana kuɗi can dama kenan za ka ɗauki lissafin daga radda kuɗin ka suka kai garam 85 shekara an ta zagayo hikau da zaka assalamu alaikum
Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Za ta mara na wurin lafiya lawa alhamdulillah kuna magana da brother daga ran karkara.
daga yana Karkara.
to bismillah Wala muna tambaya akan tafsi yana eh da ake cewa a na sani ya kasa kai kawai na san hasbi Allah wa ni'mal wakil ne ko hasbi Allah wa ni'mal wakil saboda na ji a karatun Bandani yana cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil kuma na ji a karatun Albani yana cewa hasbi Allah wa ni'mal wakil
to kai kama radio Bayan ga haka kuma akwai wani karin shan kunne ya kamata a yi a bisa kan masu kamfanonuwa na fiyawa da suna rubuta masha Allah kuma mutane su doka su shiga ban ɗaki da shi a yi ɗahara kuma a yadda zai da ana.
na ji to kama radio to wannan bangaren nasiha gaskiya magana duk abin da yake akwai sunan Allah ko da dalilcin turanci ne sunan Allah sunan Allah ne ya kamata duk masu sana'a su kauce masa sunan Allahu cikin abin da za a zubda a yadda a wulakantar wannan gaskiya ne nasiha ce saboda kana ga turanci ne a Allahu Allahu ne ko da turanci kai ko da muka rubuta Allahu kuma Allahu yake tun haka za a karanta shi haka a gaskiyar magana wannan nasiha ce kuma abu ne mai kyau mutane su kaurace ma aiki da sunan Allah da mu cika wulakantar da abin da sha sun domin ka ce ka zaka biya wata kaga za a zubu da a shara a taka ai komi gaskiya magana nan a gyara ta shine magana ta babu hasibi hasabuna Allah wai dai hasubuna Allah hasubuna Allah wa ni'mal wakil asalin kalmar akwai mutum misali mutum guda ne in ni zai magana sai ce hasibi Allah wa ni'mal wakil in mu da dama ne shine hasbuna Allah wa ni'mal wakil duk abin mutum mai magana ne da da jama'a da yawa ni daya hasibi Allah wa ni'mal wakil kamar zai adani ta shawa sai hasibi Allah wa ni'mal wakil assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum assalam wa rahmatullah Malam ina wuni?
lafiya alhamdulillah Alhamdulillah. ya.
lam daga yana
Daga da kwaro.
to bismillah kana jin radio jiha ne
Eh?
kana kana jin radio ne ko kun tambaya ce kai Eh, a ina da tambaya ce ga shawara dai da nake nema a gari ku da yake yana sauraron wa'azin sunna TV.
ah to muna cikin radio bismillah to muna cikin radio ne jabi bismillah Ah, kuna cikin rabi. To, Eh.
ina ta kofa gida bari in shiga cikin gida.
Eh,
Kuma na ɗauki ma da gaskiya na kai shekara ba ko shekara biyu. Duka yana da sauraron kuka hanyar siwar ga sunna TV da Africa TV.
haka ne
to abubuwa ne dai suka darbe mana kai daga da zamantakewa eh yanzu me tambaya ta ka mm Aha. to tambaya ta shi ne kamar dangance da zamantakewa ne bayan na ya aure haka nake nan cikin gida tare da iyali da tare da sojiya eh to zaman da muka yi sai ka takaita muna cikin radio kai tsaye ne yanzu muna cikin radio jiha ne kai tsaye ta da magana kenan ka takaita tambaya ka yanzu a gane ka sa amsa ka sai ka takaita bayanin ka
Aha, to kamar da yanzu shi yin jituwar zama ne hakan ga eh karu su to shi na ni na rasa yadda za da yi iya tunkare su ko in kwatanta musu kuma abin shi ne da ban san shi ne na gani wanda shawara to kana ji na ko daman duk inda za a zamana tsakanin matarka da uwarka ko wani famikinka wuri guda to daman dole ya ɗauki matakin haƙuri ko a raba shi ne mai alheri ɗayan biyu ne kuran da wuya za a kauce ma rikici ana samu amma da wahala a sami daidaito tsakanin babarka da matarka an ana raba wuri guda don haka inda dama a yi ƙoƙarin raba wuri in ba dama to sai haƙuri kuma a samu wani littiji na waje ba kai ba inda matsala ne a samu wani na waje littiji da ake jin magana a gidan wanda take jin magana tashi da babu taka sai ya zo ya yi ƙoƙarin sulhu ko ba ta haƙuri kan abin da ya wakana shine kun abin yi eh yawwa to muna magana yan uwa ta kalma ta hasibiyallahu ko hasibnallah ma'ana hasibiyallahu Allah ya isa mini ni nake magana nake gaya wa Allah Allah ya isa min da komi hasibunallahu ma'ana Allah ya isa mana mu da yawa kenan mu da dama kenan ba ni kadai ba shi ne kuma bambancin ma duk ma'ana magana guda ce illa nan kai ɗaya ne hasibiyallahu Allah ya isa mini in mu da yawa ne hasibunallahu Allah ya isa mana kuma wa ni'mal wakil ma'ana madalla da abin dogara Allah ya zama abin dogara ka assalamu alaikum Amma da kuma na'am malam muna lafiya.
lafiya alhamdulillah alhamdulillah
Tambaya ta bisa kan wanka ne.
eh
Kamar ya kasance kullum da daddare sai mahaulki ya kama ni.
eh
To kuma ga sallah asuba.
eh To ya ne sai na yi wankan na zan sai sallah ko kuma ya ne kuma ga shi zamu na sanyi.
to kai kana kana wani gari yanzu Ni eh ina nan wani ƙauye nan wajen Geza.
wajen ina Geza, Geza.
to kana kana jin radio ko Eh, to ka gane shi abin da ya shahi wanka da asuba eh, kowa bai san taɓa ruwan sanyi amma in ka tabbatar ko ka jaraba wankan da asuba zai cutar da kai kana da dama ka yi taimama ka yi sallah in gari ya waye ko ka samu dama dawa ruwa dai ka dawa ruwa amma ko da a daren ma in dai kana abin dawa ruwa sai ka dawa ruwa kai wanka alahi bane a to a yan babu abin dawawa ne za a ce a yi taimama a yi sallah ka ji ko da taimama za a taimaka masallaci da ita eh da ta za ta yi ko kai a can ko kai a gida shi ɗaya ne kika taimama in ta kama ta a rullaka
to eh to masha Allah
Mm, shi akwai masu ganin ba a dahuruwa ba haka bane ba ya tabbata a sunna dahuruwa ya tab- ya tabbata ba lahi dan ka dahuruwa ka yi wanka ko a rula da shi a cikin sayi ba lahi bane ba amma in har babu abin dahuruwan kuma iya magana wajen gezawa geza a san gari ne ina ga mai nema mai sanyi yawa sanyin zai zama duk hannun ma yawa kaga akwai cutarwa in ka tabbatar zai ruwan zai cutar da kai inda dama ka dawa an ba daman dawawa kurin sai ka yi taimama ka yi sallah daga baya in gari ya waye ko ranar ta an samu abu dawa ruwan sai a dawa a yi wanka shi ne mai alkhairi musulunci Allah ce wa majal alaikum fidin min haraj Allah ce bai sa mana kuma ci ba cikin addini kuma Allah subhanahu wa ta'ala yuridu bikum nusra wala yuridu bikum al-usra Allah iya nin sauki da gare mu kuma Allah ce wala taqdu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kau kashe kanku Allah iya jin kanku kina ta kace dai da abin da zai kawo halaka ka cutu in kai wanka ka tabbatar ko ka jarraba to wannan zaka yi taimama ka yi sallah daga baya kuma an samu damar wanka a yi wankan wannan shine abin da ke ka'ida ta addini Allah taimake mu wani muna maganar masu kiran mu za su kira a lamba ta airtel da ta move an kai wannan misali ta airtel ce mai lamba 96 da shidda 99 da tara sifili ɗaya sittin da biyu ta move ita ce 94 talatin da biyu hamsin arba'in da biyu wannan lamba ko kai wannan ko kai waccan kuma in za ka yi kiran ka yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira ka ji magana ka a wayarka da kai ko ka bar inda radiyon take dan shi ne za a ji abin da kake faɗa mana fata Allah taimake mu kuma Allah ba mu damar amsa tambayar da aka yi cewa dai eh, bayani ya gabata a Allah subhanahu wata'ala ya aiko mana da manzo da ya yi mu dan ibada kuma ya aiko da manzo dan ya karantar da mu wannan ibada kuma ba wata ibada da za a yi akan jahilci zaman to ibada sai in an yi ta akan yadda aka ce ai assalamu alaikum Allah shiga mata malam na'am
ina da wata tambaya bismillah alisa na sani
wata kakanmu eh
wata mata ce kanwai kakanmu eh
ta shiga da uwarta eh
ita uwar ita matar kan- wannan kanwai ta kakan na eh
bata da bata da miji bata da mi
bata da miji eh ya ya- ya riga ta rasuwa to
amma tana da iya mata eh
guda uku eh
kuma da shi wannan kaka namu wanda ya zama na yayan da eh
kuma ya zama na jikokin shi eh ita gadon taya ne za a yi wurin raba shi gadon ta za a raba gida uku a ba ɗiyanta mata kashi biyu
to kashi guda a maido wajen ɓangaren ɗan uwanta namiji ɗiyan shi ko shi
wanda suke uba guda ko wanda suke waje akwai wajen uwa akwai wajen uba wanda suke akwai wanda suke uba ɗaya da shi ko uwa ɗaya uba wanda ɗaya suke eh, Wa- akwai wanda suke uba guda da shi kuma akwai wanda suke uwa guda da shi ba ba uwa ɗaya uba ɗaya
a babu uwa eh, akwai uwa guda a wa akwai uwa ɗaya uba ɗaya
kuma a ba uwa a ba uban su ba ba ba uban su ba guda bane kenan dai uba ɗan uwa uba guda ɗan uwa guda da ba uwa guda kuma akwai wanda suke uwa guda to yan akutun da na ɗaya uwa ɗaya bai cin gado sai dai a mai- a maikawa sauran ɗan uwa uba suke uba ɗaya shi da ci gado ɗan uwa wajen uwa bai cin gado a wannan halin tana akwai ɗaya eh eh Allah saka rahai amin
Allah saka rahai amin an akwai ɗaya shi ɗan uwa ɓangaren uwa bai cin gado inda babu ɗaya ne kuma shi kuma bai turuwa yanzu dai a nan wannan da hudun ɗan uba za a ba gadon sauran gadon bayan an ba ɗiyanta kashi biyu kashi ɗaya a ba ɗan ubanta assalamu alaikum Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ana mamun lafiya ko lafiya lau alhamdulillah
Eh, wani almajirin ku ne da Allah ja hankalin masu barin sallah kamar wanda suke yi suna fata su komo su yi fata kai daga za kake
ja hankalinsu a gaya musu Tane kai da- kai da- kai da- kai daga ina kake? Ha? A takaice eh, wani lokaci tambaya muna tambaya mutum daga ina yake ina tambaya a radio ya ji akwai wanda kamar muka wani tambaya daga Lakwaro wanda daga- daga ina ne daga ina kasan da bai wa mai yarji da kai na kamata mutum wani tun da yarjin tana kai nesa sa muke tambaya daga ina mutum yake dan a san irin tambayar da za a bada a takaice magana barin sallah ko ma eh, mutum a ina yake in dai mutum ya balaga barin sallah guda da gangamta huta wajen dama cikin magabata suna kaman akalla cewa wannan sallah ka asara ta kurin wasu suna gama ka huce ne kamar umar bin khattab shafi da bin umar suna ga barin sallah da gangan ba uzurin komi yautaran kuma ka yautaran ka bari to in ka mutu akan barin ka mutu kana ka hure kenan haka hadari ne na mutum ke sa kan shi ka shiga cikin abin da yake a ce baka imani gaba daya na kurin mutum mai sallah ya sallah kurin shi ne in haka sanin sallah ka da sallah kurin ka yi ta ka kabarta domin an wa me za ka yi a duniya wannan kamar mutum zama kamar dabba baka da manuwa saman kasa me ka zo yi duniya me kake a duniya me kake yi in muka yi sallah ba kuma ka sani wa- musulunci ba ba magana gado na gada baba na musulmi ne kaka na musulmi ne waye musulmi ne kana kallo Allah ya tura ka wuta ko ubanka musulmi ne ko musharihi ne babanka ko mutsayin shi inda baka sallah shikenan to na lili dan uwa me kake a duniya me kake nema wani aiki zai saka ka bar sallah rudin duniya ne ko rudin shedan ne haka mutane wallahi mutum ya hatara akwai masu a nuri ma wai wani mutum sai almi zai sallah azumi ya almi dole shirme ne dan budu mace daga ta balaga namiji ya balaga to ɗaya suke da 'yan shekara 60 70 har gwani ma tsoho da yawa ana mai ragi in ya- in ya kasa azumi kai yaro haka da yawan surare da yawa 'yan mata da maza balle magana mata ita mace ce ta aure namiji ya zama babba ya iya ma da iyalai wa azumi na tsahi ne duk wani al'adu ne na jahiliya duk mai son tsira gobe kiyama tsira da mutuncin shi ya samu shiga gidan aljanna dole ya sallah a lokacin da aka ce a yi ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa inna salata kanat alal mu'minin kitaban mawquta sallah wata farilla ce ga masu kan masu imani kuma mai lokaci kenan Allah ya mata lokaci ga lokacin shiga ga lokacin wuta bai da ya ce ga mai imani lokacin da Allah ya haddada ya huce bai ba shine matsala ya huce kenan ka ka taka daukar ta Allah ka- ka ka rayu cikin hadari game da imaninka da Allah subhanahu wataala duk abin da zaka dan uwa kaka wani abu na duniya hadarin duniya yan uwa, duniya din da ta yi dadi za ta kare dinin ta wuya ta kare kina kamata ka sai ina zaka duk abin da in harkoki na duniya kayan ka zo harkoki kayan ka zo duniya ana harkoki jina tare da harkoki ake da ka zo ma ana yi kayan ka zo ana yi da ka zo ana yi kuma za ka mutu a je a binne ka a zo a ci gaba da harkoki don haka kamata mutum ma kan shi galihu kana kallo da ɗan'uwa a gabanka an je binne naka ko babanka ko ɗan uwanka wanda dai kana kallo da mutane suke gaugawa hutawa daga makwantai in haka kare busa da gaugawa me yake an dawo gida daga an dawo shekar goki ina zaka dawo wajen wajen zaman gokin baka ce ta mutu a wurin ka dauko magana hirawa ne an dauko ta siyasa an dauko ta ina ne Niger dauko ta Nigeria an shigo hira Amurka kaga har ana kyakkyata dariya daga an dawo kuma ga mutane da ake sai an ji abin da ga zo a cigaba da harkoki da ka dan uwa kar da harkoki su ruɗe ka akan wai ibadar Allah assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah
ya kamala na'am
alhamdulillah ya lafiya lau alhamdulillah wadana na ce ko Allah ya sa ana rike da abin ga rubutu na re
rubutu na da lissayi ne muke da shi mu a yanzu akan kenan aka ɗauka akan inda yake jika 25 ne muke da lissayin da muke da shi a yanzu shi ne za ka yi shi kuma dinari guda iya kama garam hudu da inci 25 kenan rubu dinar kenan garam guda ne garam guda ne da yanci shi ba ku da kwata kaga na kaga a yanzu dai kaga akalla kenan rubu dinar zai kai wajen kusan jika shidda da wani abu ko zuwa shidda rabi misali rubu dinar
na'am eh
to masha Allah to shi a ba haka ba haka ba haka ba haka ba haka bane ba garam ɗaya ne jika 25 na'am na'am kenan kuma ga rubu'in jika 25 kaga kenan kaga jika biyu da rabi zamu ce da kaɗan kenan jika 20 da wajen zamu ce da wajen takwas
na'am na'am kada kalla kai misali an zai misali kamar ce haka jika 30 kuma jika 30 an jika 30 na ce gudana an zu Ya kan ga talatin kaɗan ke.
yawwa shekara talatin ba kaɗan ba shekara talatin ba kaɗan Mm. eh haka ne to amina amina na in aka ce rubu dinar iya magana kenan kar kenan ɗaya cikin hudun dinari shine to shi kuma tun da iyaka ma garam ɗaya cika ashirin da biyar so hudu kuma a ɗauki jika arba gida hudu ka ko ne jika hudu ka da wani abu da ce jika hudu za mu ce da ko jika biyar ma za a ce kai jika biyar za a ce ma ko wani abu ka kenan kun jika talatin kun jika talatin ne an zuru dinar a kan wani lissafin jika talatin ne assalamu alaikum la ilaha alhamdulillah alhamdulillah
ina da wata tambaya ne.
na'am
Misali, kamar mutum ne yake yin sallah sosai ya daɗe cikin sujada sosai. In ya daɗe a cikin sujada ɗin kuma sai ya mance ta ɗaya ce yake ko ta biyu ce yake kuma yakan yi haka da sokari. Me ya kamata ya yi za ka bala?
to ya fasa jima da yawa inda ya cika nutsuwa ya fasa jima da yawa kuma in nutsuwa ce sai dauki mai kadan kin ɗaya ce ko biyu sai sai bar ta a a ɗayan sai ka ta biyu in ya kare sai su- su su- su ci da mantuwa misali sai ba da sai ba da misali sai ba da salam eh kenan bar jima da yawa Ya ka bala kuma akwai tambaya ta guda.
Eh.
Kamar ana cikin sahun sallah.
eh ta zo kana kana gudun kan liman ya ya tashi ya zo a kan ta gudun sai ya tashi eh da ka zo sahun yana can gaba da da ka duka sai ka da ka ɗauki ne kai ne ka bara harama sai ka ɗan yi tafiya haka kamar ka yi taki ko ko shida ko bakwai ka je ka shiga cikin sahun babu lahi abdullahi bin mas'ud ya tabbatar da haka nan ba lahi bane ba dan kai ruku'i kuma ka shiga kai ruku'i ka shiga cikin sahu ba lahi bane ba kai ruku'i ka shiga assalamu alaikum Mm. alhamdulillah kenan ba lahi bane ba kai ruku'i kai ruku'i ka shiga cikin sahu ka barka wannan ya tabbata a cikin sahabbai kuma ibn abdullah bin zubair ya tabbatar da haka ya daga cikin sunna in kana ga za a taso ka yanka je sai kai kabbara ta harama kai ruku'i kai ruku'i ka shiga har cikin sahu wannan ba matsala bace ba dan ka haka insha Allah Allah dai mana mafaka kan daidai kuma kurakure Allah gafarta mana wannan kwadan sallah ne yana fatar kenan a gaba in kai ba laifi bane gaskiya kana iya dan ka aka zo wani lokaci kana tsankan liban ya rukuyi in ka ce sai ka shiga cikin sahun za a taso to dan kwadan wannan raka kana iya kabbara ta harama daga inda kake sai kai rukuyi sai kai duku duku shiga cikin sahu ya tabbata a sunna haka assalamu alaikum na'am Eh, na'am kenan muna fatar eh, kullum in wani abin da sha ibada haka ne mutum ya tambaya ka tambaya ka yi abu akan ilimi da abin da ake yi ka yi in ba a yi ka bari in aka ce ka za a iya bata sallah ka kai kuma na gida sallah ka gyara- kullum shi ne wani tsirar dan adam da abin da za ka yi ibada ka kai akan sani ya ake kaza ya ake gyara kaza ya ake kaza dan baka da abin da yi wannan sallah mun sha bayani annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani gobe kiyama duk aikin da kai kayi azumi kayi haji kayi zakka kayi haji kayi jihadi komai kayi amma an an zo gobe kiyama takardun duk abin da kai a mai da gehi sai an dauko sallah an dibe ta in sallah ka ta zama to sallah cikakka kayi ta yadda ake so in so ya dauke ta kuma sauran ake su biyo baya amma daga an zo aka diba sallah ka baka da komi baka iya ta ba to sauran aikin ka ba a diba ma sai ka je inda baka so kaga shine babban muhimmancin kulawa da yin ibada a kan sani muna fata yan uwa kamar da muka yi bayani wannan tseda za mu yi daga nan ganin akwai hudu ba za a sa kuma akwai labarun karshe kenan amma wanda yake tambaya bata shiga ba ba za mu shiga ba tun lambar ta wace ko da na huta mutum zai iya kira na akan tambayar da yake so yayi in mu samu shigowa a yanzu ba kowa kenan abu ɗaya har ya zuwa dai magarba insha Allah sai mutum ya kira yana iya kira insha Allah kai tsaye a ba shi amsa abin da aka sani insha Allah Allah taimake mu Allah kai mu shirin gaba Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh